إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata shidda ga wata na zulqada hijira shekara dubu da da da hudu arba'in biyar wanda ya dace da sha hudu ga watan biyar dubu biyu da da ishirin hudu. yau insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin fiƙi sunna na sai da sabi insha Allah za mu yi darasi na sha shida darasi na sha shida cikin littafin insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi kayan tambayar akwai na na ba da amsa ko fatawa a cikin darussan mai tafsiri ne na bayanin yin umara daga masjid aisha wanda sun je maka san dai wurin da ake kai da kawowa na ba da fatawar cewa bai da tushe a sunna amma ya zama jiki ana yi to wani dan wa cikin malamai ya aiko mu da makata da bayani dai cewa wannan makatawa ya ga bayanin lajina da'ima ta saudiya ta yi fatawar halittin yin haka don wa wannan allah saka mai da alkhairi ganin mutum ya ga abu makon ya koma gehi ya yi tambihiya da kyau kuma yan wadama mun ce kullum abinda shi addini ba na wani bane kuma mu abu ne duk lokacin da mutum yi wata fatawa iya gaba daidai wuce ba ba matsala ya yi bayani inda gyara a gyara in shi zai gyara a gyara ba matsala ba ce kuma musan da cewa matsala yan wata fatawa abu ne mai matsala kuma mancin fatawa da ka zo ka ɗauko darasi na kaza wani darasi iyawa ɗauko shi ma matsala ce ba ya ka ɗauko shi ba zai kawo ko ruru ga wasu amma abin yanzu a kan fatawa dole ka hudu abin da yake shi ne daidai ko da wani ya gaba haka bane misali a nan sallar sallam cikin sunan abi dawud yana cewa man uftiya bi ghairi ilm kan isumu ala man afta don ya bada fatawa ba tare da ilimi ba zini iya kan wanda ya bada fatawa ta hadari abu ne mai wahala haka wata ruwa sun abi dawud abu hura yana cewa tana iya cewa man shara ala akhihi bi amarin ya'lam anna mata anna mata anna rushd fi ghairi faqad khanahu duk wanda ya ba mutum dan uwanka ka bashi wani ishara wata fatawa da wani abu da kana ga abin nan ba daidai bane dan ta kwanta mai da hankalin shi ko ta wani ka ga mai abin da ba a ganin ka ba daidai bane a wajenka ka ya ka ba shi fatawar abin da ba shi ba ne ba daidai yawa don kwanta mai da hankali ko ta manuwa daban mu zara ce wani mutumin kamar ka haince shi ne haince ne ka ba mutum fatawa a kan abin da kai ita ba haka ba ne na ga masala wannan da ne magana kanta ta masujir aisha ba wuri ba ne ba na miƙaci cewa ba don bawai wasu wasu faɗi ba lalle da zai mata ya magana duk da shi wani wannan aika mashi da dalilai kuma na wata alama ya gamsu wanda dalilin da aika mashi da cewa ba fita bace haka kun da ita misali albani rahimahullah iya cikin wasu kalubalance malamai akan cewa babu wani asar na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga nawa maka haka sahabbai imma abubakar imma umar imma usman imma ali babu ɗaya cikin sahabbai da ya taɓa zuwa ya niyyar umar da musu aisha babu babu ɗaya cikin sahabbai wanda ya taɓa niyyar umar daga musu aisha ita kai kaddara ma hatta da mata masa matan kansu ba ta samun wata mata ba cikin ummatul mu'minin ba ta taba wata niyyar ba hatta ta Aisha ba ta tsari garin bakin ta yake nan hatta Aisha kin ta umara nawa ka haji nawa ba ta samun ta saki niyyar garin wurin ba wannan abin da kai da gani guda ai ta kanta Aisha kin kanta ta umara da yawa da haka kenan ba ce wanda ya ce sun hodi isa da malamai ne amma ba mun ce mun abin da ta bi cikin sunna babu shi a sunna magana da aka kenan wanda kuma suna ga ana iya yi tawili daban-daban wanda muna magana da ma suna ce a manzon Allah ta bata shi muke magana ba albani wanda ya karanci ina ga akwai kuna shayi lokacin da sauriya malamin harami da yana wani fatawai gaskiya mutane kun da kuna yi ne zaka ina da bidiyo na shakabada cikin malamin harami amin tambayoyin tambayoyi da ake harami yace jama'a addini ba ra'ayi ba ba ya mun kiyo bane ba ya mun dadi addini sunna shine addini ya ce mutum ya suna kunyan huta wani wani jawon ke rikewa ne wani magana kaza ce yaya manzo Allah ya ce babu sunna ka haka ga abin maza da kawai kai ka huta to bana maka ce na filoli aramin kai da sallar fallaka da dawafi ya yi maka kai zuwa na ake gaba haka haka wanda ya san amin da ke cikin malaman sallar sallar ko suna na masar to bayan malamai sun yi magana ka abin lalle lalle suna ta magana haka ta magana amma wani ina ga a waje na na yarda dangana da hujjar masu cewa ba'a kushi zafin da wani ana yi ni ne na gadabi na kun ba mamaki cewa don wani ya ce ana yi malamin harbi wasu ke lalata su ce ana yi sun faɗi ne amma ka ce ka diba akwai nasu na ce manzo Allah ko sahabbai sai su za ka diba gurin Allah mana Allah mana gafara kurakure ko Allah mana dan dindakin gaba daya sai wannan wake cewa me hukuncin shafa mai na ko kasiya a saman kai kuma san me kasiya nan kasiya kasiya kasiya kasiya kasiya ba yan wata kace ko mallan mai da kurin duk mai da zai canza maka zai canza maka halittar ka ba ta Allah ba matsalar ce in dai zai canza halittar ba na haka Allah yake ba canza halittar Allah ne musamman kuma shi manya yake yake aiki da abin da ya maka ya canza maka halittar haka gashin da yake ko kuwa amma a sa mai wanda kuma ka cin ma me yake ne cewa gabriel ga kan gaji ga magana kurin in bai canza halitta shikenan musulunci bai hana ba sa mai yayi tabshi ya ga ba lai ba ne ba subhana ba gyara annabi ya sa mai gashi ya gyara kai shi iyayi a su gyara mai gashi ya tabshi balai bace ba amma kuma za a ga mutum koma ko kaman kan mata ko wanda fiti zai kai wani buzuzu ka bana da bane in dai ba ya ga masa da bace hukuncin aiki da aiki da fafi ijinin kuma ka sa ruwa wannan tsafta ce gurin ba na tsafta ce gurin don ka hannun kai wari shi ne kuɗi ne takardar da ake sa goge kashi kuma a yi wanka sa ruwa wannan tsarta ce wani abu sai cewa hukuncin wanki da magana ta arola ɗaya ɗaya da aka yi magana arola ɗaya ɗaya abinda ne bayan cewa abinda ake ce arola ɗaya ba zuba ruwa ɗaya ba in dai ka gama gaba a zubawa da kai annabi ya yi arwala ɗaya ya sanda ya yi biyu biyu ya yi uku ya ce daga uku ne ka wuce ka saba babban ƙasa kenan a zuba ɗaya in zuba ruwa guda kai amma bai gama gaba abin ne bayani wannan ba kai shi wankewa guda amma in ya gama gaba abin da me na gama me manufar wankewa ɗaya marra shi na gama shi ne a zuba ruwa a gaba a huska ne hannu ne zuba ruwan da ya gama gaba gaba ɗaya an haka yi guda ya yi amma an zuwa biyu ma kai uku kai inda lokacin da gama gaba ta yanzu ɗaya gare ka magana magana sai wannan wake cewa su kuma sun samu rigima a masallacinsu cewa wani ya zo liman ya ce shiga daga ɓangaren ko arewa ko ina ne wani ya ce a ba a sahu ya daga dama ɗan uwa masalar na magana mai mana sufu hadisin ba shi da inganci cewa fara sahu daga dama masu wani magana inda ya tabbata ke misali liman yana an kawo ɗauka fara sahu daga can shi liman yana kai abin shirme ne annan sarrafa ya cewa inna ma ju'ina da imamu da yutan mabi liman an sa dan ayi koyi da shi dai da kake kallon liman gaban ka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin Jabir cikin sai muslim yana cewa muna sallar annabi sallallahu alaihi wasallama mu biyu sai na uku ya zo sai na ja ya ja mu bi dan bayan shi daidai ba magana wani dama ko magana dama ba ta ba ganci akwai sabon ya cewa ina so tsaya dama annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan bayan sallah dan yi juyin masu fuskar ido bi da shi amma na ba shi hukuncin mu har su gudu daga dama ba gaskiyar magana kudin sau kudin tsaya ba liman babu sharaɗin wani dama ko hagu a sau kudin na zaga liman wani na kama kayyade wa dama ko hagu kudin ba wani nasu sahi da kayyade daga nasa a farasu kudin tsaya ba liman kudin ka zo tsawon warko ne ba liman na biyu ne na uku ne na kai kallon liman na shi ne abin koyin ka ka zo liman ya gaba kuma can ba zai kallo ka shi koyi da kenan da sau gaskiya kudin na yi kallon liman shi ne ya kudin wallawa sai za mu tashi muna cikin farajin wuri farallai na arwallah mun kare a sati da ya gabata cikin faralla ta biyu na wanke huska zama guda ya yi bayanin wanke huska ko wankewa shine zuba ruwa ko kwarara ruwa a wuri a zuba ruwa in ya ruwa zuba a wurin an samu algasar kuma wannan darbutu dawa ce da mun muna kan ce wanke an yi haka alƙasar aka ce rusulu alƙasar kuma ka zuba ruwa a wurin wannan kuma darbu da ban cudawa da to wannan bayani ya gabata cewa wanke huska shine farilla na biyu kuma cewa ya gaya maka faɗin huska daga matsalar gashi na al'ada na asali zuwa haɓa sama da ƙasa kenan faɗi daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan abinda malamai ke cewa mas'alar huska ko mai gemu da yawa idan gemu ana gawata da take bayyana ya zama huska kenan za a wanke gemun da zuwa kunne ɗan hata ba ta bayyana za a wanke ba sai ruwa shiga ruwacin ciki abin da yake ne amma an cika wanke huska amma gemun da ana gawata ka wannan dole ne kamar babu gemu ne an zuba ruwa a fata ko ina ruwa kama amma inda gemu ya rai huska gaba ya rai fata za a zuba ruwa ne a motsa a motsa don ruwa shiga shi ne abin da ya cika kamala ta wankewa sai yanzu za mu tafi kan alfardu sadis farilla ta uku ghasalul yadayn ila al-rufatain wanke hannuwa zuwa gwiwar hannu ya ce wal mirfaq ya bayar mai mirfaq da ce mirfaqain guda biyu zuwa guda kusurwa hannu guda biyu yace huwa al-mafsal alladhi bayna al-udud wa sa'id shine wannan gaba shi al-mafsal da take tsakanin damtsi da tsintsiyar hannu asnan da sa'id tsintsiyar hannu nan kuma damtsi wace gaba da kiran wannan gaba nan ne ake kira da al-mafsal ma'ana al-mirfaq wannan wannan kashin nan wannan magama ta nan ya ce wa yi dukkan mirfakan fi ma ji ba gasalu kuma mirfakin da ake wa yi dukkan ilil murafik mai ilil murafik to da ka ɗauka ilil murafik zuwa bakin shi ne ke da mai ciki ya ce a shi ma mirfakin iya daga cikin abin da aka ce wajibi a wanki kaka ce bakin shi bakin gaya da iya ciki haka suna ta tabbatar da haka وهذا إذ هو مضطرد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطرد سابنا هو مضطرد مضطرد أسنى ما لمن أتى مضطرد مضطرد وانا نفس أقول كسكولي وجه مسكير كلا مسكير كلا كلام أمود قارن دار باب دار مضطرد ني معنى أبن ديك باب شموز كنش أبن دي عام قوة سان أبن kun babu wani sabani kai abin da haka yake ga kowa duk suna nan da mutum ta zo babu inda aka sabani haka annabi yana wanke hannu har birfa shi mutatun iya cikin abin da yake nan babu saɓani kan shi a karantar annabi sallallahu alaihi wasallam walam yurid annabi sallallahu alaihi wasallam annahu taraka gasaluma ba ta samu wata ruwaya ba sanan annabi ya wanke hannu bai wanke murfa ka ba ya tsaba kansu har su ke wankewa dan ya so magana kan al'umma malaman luga a magana iya dokan ilmin ilmin marafiq kidan bakin su ne nan ne iya ka kidan musu sai ka magana sunna ta tabbatar har su ma suna cikin abin da ake wankewa gwiwar hannu ita maza a wanke sai kenan alfardun rabi'i faralla ta hudu masahun ras shahwa kai to sai kenan mai bayanin shahwa ya ce wani masahu ma'anahu mai ma'ana almasahu ma'anar shi al'isabatu bilbalal al'isabatu bilbalal a jika a sa lema a wuri shi ne masahu ba kudin shahawa ba kunyu ba a shahawar da aka yi da lema magana kenan a shahi wuri da lema shi ne masahu da yake ne ba kudin shahawa ba kudin hannunka ba shafa wurin da lema wala ya ta haƙa illa bi harakatul udul masik mulassikan bil mawsu shi kuma ba a samun haƙiƙanin masa sai an motsa al'udul masu ita gabar wadda take shahawar sai an motsa ta ka ɗora ka shahawa ka motsa ta shi ne al'udul masu gabar mai shahawar dole da fata dole ta motsa ta yi motsi kuma mulassikan da musu ta motsa tana abin shahawar hannun bai rabar shi ba iya tare da shi iya liƙe da shi kuma a shaha shakin da almasa shi ne hajji da almasa يجي فوضع اليد أو العصبية على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا تكدور عنه هكا أكنك ko ka dore yatsa a kai ko ruwan da kan dorawa ne ba a kira shi kayan masu ka dora ne wadata ne ka dora kaza sun ma inna zahir qawluhu ta'ala wa musawu bi ru'usikum na magana ta wuraren arwallah di Allah ce ba musawu ku shahi kawunan to wannan kalma wasu bi rusukum da ta suke kawo suke kawo matsala kan wasu malaman akan magana kullum yace wannan da Allah ce wa musu bi rusukum cikin magana wala yace la yaqtadi wujubu ta'mim wa ra's bi nasr Allah wal umani zabab al-salat fa tasulu wujuhakum wa adukum min kulli marafiqu wa musu bi rusukum wajhu lak abayn to wannan da yace musu bi rusukum ke muke so magana wannan bai hukumtar da wajibcin gama kai in wannan kalma ta kadai ta ce ba musawwabi usikum wannan kalma ta larabci ta qur'ani ita kadai ban ta goje ba ta gama kai da ruwa gaba da ita kadai ce bal yufhamu min za a fahimta daga wannan aya inda ita kadai ce ba wata sunna za a fahimci anna masaha ba'd ras yakafi fil imtisal amma haka kai ko rama kai da shawa ka shaye kai ko haka kai ka shaye kai inda aya ce kadai dan kada ku da masar yaktan tabi'in wani bangare gurin shawa kasha yakan da gurin amma yace wal mahfuz an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalik turku salaf amma abinda aka kiyaye aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama akan wannan mas'ala ta shahawa kai ya zo ta hanya uku kaifiya uku yanda ya shahi kai na farko masawun jami'in rasi shawar dukkan kanshi ko ina ya gama kai da shawar gaba da wannan madogara kan haka ka kuma tamuna cikin fiye suna iya ni da abin da zai zuce kaza ne da kama abin da ya fahimta ne a wata suna amma ƙulani masu wannan bayan da ya maka cewa wajibi a shahar dukkan kai na farko kafi farko ne to wannan ya tabbata fa fi hadith Abdullah bin Zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adba bada bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada bihi rahu jama'a ruwa da kiran imam ahmad imam al-bukhari abu dawud muslim ibn tayyib majah sun karuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masara aso bede ya shahi kanshi da hannun shi biyu fa aqbala bihima wa adbara ya gaba da baya da su nan bayan ba ta ba nan gaba yayi haka da su gaba ina kuma ya je ne ke shi kuma ya maido su ina hannun duka ya dora hannun aka ya maida ya gaba da su ya maido su kuma ba da abu mukaddamar nafsi dan ka dauka da aka ce ba ka bayyana dabara ka ce haka yi ka ce aka ba kai garwar garwar ka ce aka ba da kai na haka ya ba kai a sai kuma bayani a da gaban goshi ya fara ba haka bai yi haka a daga gaba ya fara ya yi baya sun ma zahaba bihi ma ila kafahu da gaban ta ya fara da gaba gaban koshin shi ya kai su bakin keya ba hauye ba keya sun maraddahu ma ila da makamin lalzi ba da aminu daga inda ya fara da ya gaban ya maido hannun shi daidai da ba haka kaifiya ta farko wanda ya shahi kai a haka ya shahi dukkan kanshi ta da yake nan ya bayani maka bayani da zai kawo maka kaifiya uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta biyu masahahu ala al-imamati wa hada ya shahi imama rawani shi kadai kudin shaka rawani ba shafar kai wannan kuma ya dace fa fi hadisi Amr bin Umayya radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على عمامته وخفيه yace na ga manzon sallallahu alaihi wasallam yana shawar rawani ya shawa akan kai akan rawani shi haka yayi akan kuffin shi guda duka shawa kan wannan rawahu Ahmad haka Imam Bukhari haka Ibn Majah bayan Amr bin Umayya wa an Bilal أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi shawa akan hufi da abin da yake rihi kai shine rawanin ko mayaki na mata dan mata misali misali a wula cikin mutane ba ya tawo da kanta ba tana shawa kan hijabinta ko kan adikonta shawa ta yi na kai ka shawa akan rawani ita ma ta shawa kan adiko ko kan hijabinta mace rahu ahmad wa qala umar radiyallahu anhu man lam yukaffiruhu al-masawa 'ala al-imama la taharahu Allah umar yace duk wanda shafa akan rawani ba ta tsarkake shi ba kada Allah tsarkake shi to amma wannan ruwaya tana da rauni bangaren isnadi babban ya kata cikin da'ifa haka cikin jami'in cikin jami'in sagir da ya fikin shi ya ce ruwa ya baki da inganci zuwa ga ibn khattab sai umar ya wani addu'a ba ta tabbata ba yace wa qad warada fi zalika ahadith rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma min al-a'imma kama warada al-amal bi an kathira min ahli al-ilm yace wannan magana ta masawa akan rawani kadai ta zo a hadisai masu yawan gaske wata ruwayar bukari ya kawo wata ruwayar musulun ya kawo da ma wasu malaman hadisi banda bukari da musulun kuma aiki da yawa magabata an ilim akan haka aka tabbatar da suna shawa akan rawar ba wani tsara kodi akan shi shawa iri ta biyu kenan ko shawa a kai gaba daya shawa kai gaba daya shawa a karawani gaba daya sai ta uku ya ce masahahu ala nasiyati wal imama kuma ya shahi gashin gaban kai shi ne nasiya nasiya gashin gaban kai farkon kai shi ne nasiya kuma da rawani nan ke da rawani ya shahi rawani a kanshi kuma nan na akwai gashi gaban ganshi ke na shawar rabi a saman gashin kuma saura a kan rawani rabi da rabi kenan rabi da rabi wani bangare gashi wani bangare kuma rawani wannan kuma ya samo shi tafafi hadisin Mughirah bin Shu'bah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imama wal khuffayn rawahu muslim Mughirah bin Shu'bah ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arwala fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imama yayi shafa a gashin gaban goshin shi gashin gaba haka da kan rawani kuma ya shawa a kan kufi guda biyu wannan ruwahun musulun musulun ya kawo da wannan ruwaya kamar da yake dai ya ce haza wannan abin da yake ishara wannan kaifiya uku su shawa kai gaba daya shawa a kan rauni shawa rabi gashi rabi rabi kai rabi rauni an misali akwai masu sa rauni kansa a waje nan gashi a waje ko kidan shawa nan kuma ka shawa ka wuce ba dai bane an shayi rabi gashi rabi rauni magana kenan yace hada wal mahfuz an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da aka kiyaye da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kaifiya guda yace wallam yuhfaz anhu al-iqtisar ala masai ba'd ras ba a samu ba ko ba a kiyaye wata magana ba wadda ta takaita shawar rabin kai da kanan ba ba ina san ma'anar sallama ya shahara rabin kai ya kan ya bari ba a samu haka ba yace wa in kana zahirul ayati iqtadi kuma da zahirin aya ba musa bi rusikum aya zahirin ya dauka haka wani bangaren kai kurum ya ce kamar da bayani ya gabata ya kuma su ganin ko da ya tsaya uku ma kashe hawa ko da kai haka kai kurin ka iya yi masu aiki da ta zara ya ce sun ma'in nahu la ya kafi masu sha'ar kharij amma za ta ra'as kaddafira kuma bai wadatar da kai kana da masu gashi ya sarko ka shahi gashi kitso wanda ya wuto a kai aka ce kai aka cika shawa ba gashi wanda sako ba an ce kuma ba gashi ka sako a ƙasa kurin kashe haikan ba ki kiyaye ka koma ba an ce ka ba gashi a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya shahi kan shi ya fara daga wanka ya je har bakin kiyaye ya dawo adam gashin shi ya sabka hawo ya nan ko ya sabka nan mun kanta a baya ya gashin ya sabka to abi ce bai ya ka kuma gashin wani gashin hawo bayan shi ba da magana mata kai aka ce a shawa ba gashi ba dan haka inda aka shahi kai ko da wancan gashin da ya wuce ba ba dora maka ba kuma wannan iya ƙara maka tabbacin cewa kuma ce ya ga maka dama an ce bilbalal lema kula shine wasu malamai duk da akwai karancin binciken ta malikiyar sai suke ka magana da shahwar kai wai dole sai ruwa ya taɓa fatar kanka nasiya nasiya me nasiya fatar kai suke ci fatarta nasiya ba fatar kai bace ba nasiya share muqaddamar ra'asi ne nasiya gashin gaban kai don haka akwai wani wani malami da babbaka wani masala ya kawo ya sa ba a maje balbala suke ce ai dole kai arwala sai ka zuba ruwa shi kashin ga dole ne shi ne nasiya kwarar ya ce don ka diba ko da kuma fikin malikiya mai risala da yake bayanin shawar kai ya ce wa yaji alayyadai fil'inai wa ya karfi ma mabaluta ne garga abin da yaushe ta ya sa hannun shi a cikin makayan makayan aula ce ya ce ka hundo su ba tare da ka ɗauko komai ba ce kuma ya ce wa karkara ba ta ƙarfi a sabihi duk da sifan ta maka misala ya ce bayan ka ɗauko ba ka ɗauko ruwa ko ɗaya ba kun ka jika hannunka ya ce ka haɗa tsakanin sun haka gama su ka sha ka ɗora gaban kanka ka je ka dawo shi mai magana balarabe kuma ce maka ga yadda ake sha wani ka ɗauko ruwa ko ɗaya kurin lema za a ɗauko kuma a shawa a je a dawo mai kayo zuwa ruwa cikin mai ka zuwa ruwa a cikin kai ba magana zuwa ruwa ba magana wai wanda kanta ta taɓa ruwa wannan muna fahimta ce kurin abin da ke mata a shafa gashi kurin kuma ta da shahar kurin saman gashi a nan sarrafa bayan zama yana zama ake mulabbadan ake hanyar na musamman yana mulabbadan mulabbadan yana sa ƙwaro wanda suka san laraba za a wata da maganin farauta sauransu ya sa ƙwaro a jika kai a shafa kai kai sai game wuri guda bai watsewa to da bata shiga cikin shi annabi haka nan yanzu aikin haji yana haka nan kan yake haɗe wuri guda sai game wuri guda kan ƙwaro yake sa kuma ya shawa a sama kwano ba magana ya ruwa shiga cikin kai a shawa aka ce ba ruwa za ta ba to wannan shine da ke na takaice ya maka bayanin da kaifiya ta shawa kai kurin shawa ake ta saman gashi kuma ba a shawarar mun gashi gaba ɗaya ne in ma gaba ɗaya akan gashin gaba ɗaya ko kuwa akan rawani gaba ɗaya ko rabi da rabi rabi rawani rabi gashi don uku an kiyaye ta tsakanin sanama amma ba a samo ba cewa ɗan shawar ya za ɗaya ko tsaka shahi kan kan ɗan gehi a duka kan ake shawar gaba ɗaya ko da rawani ko rabi da rabi Allah wa ala wannan shine farilla ta hudu da muka kare bayani kanta sai alfaratul khamis farilla ta biyar ghasalur rijlaini ma'al ka'bai wanke kafa tare da idan sau ma'al ka'bai ka kuma sai ya muku ya muku bayanin mirfaq ma'al mirfaq an ka ce ila ka'abai ne kamar ta ila marafiq dan ka ɗauka wai kunin bakin gaya ne daga bakin idan sau shi bai ciki a yanka bayani a sunna shi ma idan san yana cikin abin da ake wankewa kamar yadda gwiwar hannu take cikin abin da ake wankewa gana kenan zai maka ya ce wa haza huwa sabit almutawatir min fi'il rasulullah sallam wa qawli wannan wanke kawa tare da idan sau a shi ma a wanke shi shine tabbatacce ya zo ta hanya mai yawan gaske daga aiki nan salama ko hada banda annabi ya aikata ko ya hudu wanke kawa tare da idan sau قال ابن عمر رضي الله عنهما تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا وقد أرحقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمس على رجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار متفق عليه مرة أو مرة أو مرتين أو ثلاثة عبد الله بن عمر كي تشوى تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم كينا يا برمو منا يا برمو من برش أبايا من يقبع تشوى بلا غرمو فأدركنا النبي يا إسكيمو وقد أرحقنا العصر من جنكرة العصر بميت بقى فرق اللغج أسامينو فجعلنا نتوضع سيمك هارا أرولا داعي سنة ونمسوا على رجلنا من شاغر قواهم نمعنا ونكيرو fanada bi a'la annabi sai kira daga murya sama wanda kenan kowa zai ji wailul lil aqab min an-nar wailul lil aqab min an-nar wailul lil aqab min an-nar na wata ruwa bayan annabi ya ga yanda suke sakaki kan wanki diddigi suna sakaki kan wanki diddigi nan diddigi ya soka maka wannan akan wancan magana ta wanke har sama gaba daya haddijin haddijin wannan a cikin diddigi shi wannan irin sun rike so ga maka annabi ya wannan magana ta azaba ta tabbata ga wasu digadigai na wuta duk da cewa me aka ce suna kiran wannan ya kashe kan akan akibitin wannan kashin na gehi ya ci gama da shi ne ke da ana alƙabi kenan ƙashin wannan na diddigi a ƙashin diddigi mai ce idan sau idan sau idan sau idan sau idan sau ba kenan ba sa kulawa da wanke wa qala abdurrahman bin abi layla ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala suluk aqbain duka malamai sahaban sun ijma'i kan wanke idan sau ijma'i ne ba sa faɗin kai kenan na ce bakin ilaka abaini bakin a hayya cikin shi kan abaini irin sau iya ciki to wannan su ne bayani akan farilla ta biyar sai sai sabu ke cewa wa ma taqaddama min al-fara'id huwa al-mansus alayhi fi qawlihi ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين wannan abin guda biyar su nassin qur'ani ya kawo da wannan farilla guda biyar wanda ya ambato maka ya ku masu imani ya wanda zina amanu idza qumtum ila salati kun tashi zuwa sallah fa ghasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku da bayani wa aydiyakum da hannayenku ila marafiq zuwa gwiwa hannu aka ce alayyada nan tun daga nan yatsa zuwa nan dan akwai masu ɗaukar a canu in yi wanke in zo eh wanke daga nan zawa nan a aka ce nan tun daga yatsa haya zuwa idansa kai haya zuwa gwiwar hannu ku wanke hannunku hannayenku zuwa zuwa ga gwiwar hannu wa musahu bi ru'usikum ku shahi kawunan wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku wanke kawahuwanku zuwa idansa nan ka'abain ya fata ma da aqibain magana kenan tunan sai kalmar cewa wa arjulakum bai ce wa arjilukum inda ce wa arjilukum in kasara shi zai a ce maganar shahawa to arjilukum kalmar wa arjulakum kenan ya gama eh, ya gama kawa da hannuwa da huska da hannuwa ya gama su shi da anan zai kama a- a fadar sadi zai kama gabana farla ta shidda me fa'idar da Allah ya jero zai gama me dalili duk da cewa eh, a tartib da huska da hannuwa su ake wankewa bai gama su bai tsallake kawa bai kata ba a tare da su ya ce ma alfardu farilla ta shidda kuma kama mance da ya ce maganin farilla guda bai su gabata ai ita niyya bayani ya gabata kanta duk ba ta tabbata cikin ayar amma ita ayar ai niyya jigo ta komi na ya maka bayan ce inna mal'amal bin niyyat gaba daya ke duk wani aiki arwalla ne sallah dukkan wani ba ita ke maka ba to wani ya rike wani abin guda biyar nassin qur'ani da ya kawo farilla ta aiki arwalla guda biyar sun suka zo a wannan nassin na aya da ya ce ma alfardu farilla ta shidda ya ce shine at-tartib wannan abin da aka jiro na arwalla fuska hannu awa kaza shawa kai jera yin su a jere a yana cewa tun da dai wuri ga abin nan gurin guda biyar aka wanke ina fara da kawa ta wanke na wanke kawa wanke kawa kuma wanke hannu wanke kai tun na wanke su ne to a yin su a jere ka fara daga inda Allah fara daga huska daga huska zuwa hannu zuwa kai shi ma farilla ne baka yin daga dama yace li anna Allah ta'ala qad zakara fil ayati fara'id al-wudu murattabatan domin Allah mai girma da buwaya ya ambaci a cikin wani aya ta gabata ya ambaci farillan arwala a jere ma fasal rijlaini an al-yadayn sai ya raba kawa da hannuwa yace farita kullu minhuma al-ghusl al-hali da kawa da hannuwa kowanne wankewa ne farallar shi amma sai aka shiga tsakaninsu bil ra's alazi fariyatahu almasal akawo kai duk da shi kai shafa shi ake amma ya kasance tsakanin hannu da kawa tana wankewa da magana wankewa kenan da ba dan muhimmancin tartib ba ya kawo kawa ka ya kawo kai to amma da ke masala ce ta abin ajere ne shine fa'idar yace yace eh wal arab dan qur'ana arabiya ne yace ala larabawa ko a larabci la taqatin nazir an naziri ba a yanki wanda suke matsayi daya sa'a da samana ba a yanki abun suke matsayi daya da dan wani ba raba su illa li fa'ida sai a ko ta fa'ida ta musamman dan arma dan wani to akwai dalili me sai aka raba su bayan kuma tare da aka aka su kaga me dalili kenan ba banza ba Allah ya raba yasa ra'as tsakanin shi da hannu duk da hannu wankewa ce ba dan dan wankewa ne ya ce ya ce wa je kun ce wa je kun ko to wace ma'aikata ne iya kawo magana ma'aikata wa arjuna kuɗin abin da kawo amma sai aka kawo wa masobi rusukum ya ce wannan ita ce fa'ida ta wahiyar wani tartib a nan fa'ida da aka raba tsakanin hannu wanda wanke shi ake ba ka kawo ba ya da aka sanjo kai tun da kai sai shawa ake yi muku ya kara ce shi ma shayi kai aka sauyo kan ce don fa'ida a yi abin a jere sa'an ya ambato su tare ya wanke fuskarku da hannuwanku da a shayi kai kuma a wanke kawa magana kenan wal ayatu masikat illa bil alwajib ita kuma na ayat dama ba a zo da wani ayat ba a zo da ita ba ka ajere jerin da mu tsarin ta yazo dan bayanin abin da yake wajibi gashi zaka wanke fuska ka wanke hannu ka shayi kai to ka wanke kafa wannan duk akwai wata kira wa ajilukum wannan kuma suka kawo kenan masu kawo aka magana shawon hufi ma kenan akwai wata kira suke ba da damar shawa ta kawo a wani hali a halin sa hufi akwai ya tabbata sunna kuma a kirawoyi kira wa aljini kuma akwai ta tana ba da wannan fa'ida me yake shawa a wani ana shawa kai a wani hali a lokacin da kana shawa kawa a lokacin da ke da hufi ko kuma ta society ka kawo ai ana shawa ki a wani hali daban to nan dai su kuka maka magana cewa tartib shi ma farin auren yin abin a jirayen dozo fakta kayan daga dama tun da zai ta wanke wasu ina wanke wanke kawata ma ko hannuna a wanke dan wanke nan tun da zai na wanke wurin farilla a ka yi shi a jere yadda ya zo a cikin ƙwararri yadda allah ya farce shi ya ce wali umumin ƙaunin sallallahu alaihi wasallama fil hadisi sahi ibda'u bima bada Allah bihi bayan wannan aya da ta jero kuma da hadisi abinda hadisi sahihi yake kumsa ta da nabi ka ibda'u bima bada Allah bihi wannan zaman ga wannan ruwaya ta zo cikin aikin haji zai bada ruwaya ta zo cikin aiki annabi ya wani magana lokacin da zai safa da marwa ya ce abu da abu da bima da Allah zan fara abin da Allah fara inna safara mutum sha'ir Allah ko inna safa wani marwa mutum sha'ir Allah da me annabi zai fara kenan annabi ishara zai fara tawafi daga safa ta koyi ne marwa anan annabi ka magana to nan me kenan yitin da Allah ta inna safa da marwa kenan safa fa daga marwa wata amma daga marwa in safa an kawai ga marwa kai safa kaman ka zero han baka fara ba ka zo tawafi ka fara daga marwa ka fara ka je can hanzu baka yi ba ya ka zo daga safa zuwa marwa ka yi magana kenan to kenan a duk da anan eh akan haji ne amma me ya kashi anan tunda abu ne ya bukata kenan tunda Allah ya ambata fa kasuru wujuhakum wa aydikum ila barafiku ya kawo inda Allah ya jero abun kai ma kenan haka wajibi zaka jera shi magana kenan duk da cewa lafazin da ya inganta abu da ne nan ibda kalma abu da ubata inganci an gana hadisi abu da bima da Allah bi annabi ya ce abu da bima da Allah zan fara abin da Allah fara ba ibi ce ibi da uba ne ba kan ibi da uba ta danganci ma ce abu da bima da zan fara da abin da Allah fara kenan zan fara da kenan daga kafa tukun ya marwa akan a can abin yanzu aka dauko aka kawo shi nan dan fa'ida ta tartibi kun duk da a cikin aikin hajji a san abin yanzu amma dai an kashi dalilin tartibin gajera bayan da yanzu wannan shine abin da yake faruwa ta shidda yake cewa ومهم السنة العملية على هذا الترتيب كما مدد السنة العملية مدد أنا السنة عكتها جباتا haka aka saba sunna haka ta zo al'aikaci ala hada tartib bin akan suna nan sallallahu alaihi wasallam haka annabi rawlai shi yanda wannan abin annabi haka ke wallahi fara daga huska an kai haka annabi shi sunna kenan amaliya haka ta zo ta wuce فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تودع إلا إلا مرتبا بأسامو با تقول مثلا صلى الله عليه وسلم بأسامو بيا أرولا إن بأجربا والوضوء عبادته إن أرولا عبادته ومدار الأمر في العبادات على الاتباع shi kuma da aka yi a kawo makewaya inda lamarin ke zuwa yanzu lamarin ibada to bi ake ba kira ake ba bi za ka kura yadda aka yi haka za ka yi فليس لأحد أن يخالف المعصورة فكيف وجود صلى الله عليه وسلم بي داce ga wani ba bai dace ga wani ba sa'am ya al-ma'sur abinda aka samu na soshin hadisai wanda suka zo daga alwala manzo Allah aikace da sai da kawata ba da ra'ayi ko saba wannan abin da zo a sunna a aikace daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam khususan makana mutarita mina balle abinda mutarita abinda yazo babu wani sabani abin ya gama duk hanyar ta zuba ba a samu wani cizuru ba kai shi cikin mutane da abin da ba a cikin shi ba shi zuru babu wanda ya saba mishi irin abin da kenan babu saba da kansu kenan ka yi shi yadda abin ki wannan su ne kenan faralla ta arwala ta kare sai sunan rudu sunonin arwala ta kuma ce sati da ya gabata na muku bayanin faralla sunna ko mustahabi mahewa ishihadin malamai ne ba manzo Allah bai zo littayi ya ba faralla ya Allah ga farallata ga sunna ga mustahabi ana lura da ayoyi da sunna suka zo ko karin abun ko annabi ya ce daga zaba ba arwala ko dole an ba ai ba irin wanda ka samu wajibi ko faralla yanzu naka wani malami ya kawo wannan a sunna wani ya ce wajibi yanda abin ya zo mushi ko da yake abu yanzu nan zamu ji ya ce sunnonin arziki iya kuma kai kuma za ka ji su basu cikin sunna suna cikin mustabayya wa gada karanta sai fara da ce ba ta sunnonin arwala sai ta ce mai ma'ana sunnonin arwala ya ce ayi ma sabat a rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin min ghairi luzum wala inkar ala man tarakaha me yake ne da sunna ta arwala yace abin da ya tabbata na arwala daga manzana sallallahu alaihi wasallam imma kauli ne annabi ya ce ayi kaza aw fi'lan ko ko an ga ya aikata kaza har wallah min gairi luzum ba tare ba da ya ce dole ne ya yi abinda ba dole ba shine da kisa sallallahu alaihi wasallam abinda bai mana bai ce ba dole ya yi shi kuma wala inkara ala man taraka kuma annabi wani ya bari annabi mai inkari ba eh bai ce dole ayi ba kuma an ga wani yayi abu ya ba annabi mai inkari ba shine kike da sunna ana sai fara da yace wa bayanu ma ma yati bayanin sunnun alwala gashi abin da zai biyo baya ta farko yace at-tasmi yatu fi awwali kaga mun da ayyukan musabi ko tafi malikiya ya fara da bismillah ya ce yin bismillah duk da ita kanta na shi kashi na albani ya magana kan shi ma mita ce sunna ne albani kan shi ya mai rarriki wani magana sun ta wata wani nuna ba wasu mutane ce sunna ce ya wuce sunna ma muna muna matakin wani karshe ba na musabi to suna ga sunna ma matsala ce a ce sunna ce wajibi ce to shi daga abin da ya faɗa Allah ya gafarta mishi cikin shi ya ce bin bismillah a farkon alwala ya ce suna ware da fitasam ya lilwudu a hadisun da'if ya ce hadisai masu rauni sun zo a kan yin bismillah a cikin alwala ya ce hadisai masu rauni ya ce lakin majamuwa ya ziduwa kowatan ta dullu ala annala a asalar amma a gama hadisan haduwar hadisan suna shawahid da mutaba'at wanda suke kara ma hadisin ƙarfin ƙwarin madogara zama tsira da tushe wahiyya ba da zalik amarin hasanin fi nafsi bayan haka yin bismillah cikin da bismillah wani abu ne kyakkyawa a karan kanshi bismillah abu ne mai kyau wa masharurin fil jumla kuma a shara'ance a jumlace an sha'anta bismillah ba shi albani tun zama albani ka tuntun mun haka cewa wannan magana da bayan ka yarda da majmu'ukin hadisan sun ba shi ƙarfin tabbata ya kamata fa muka komo daga abin da ka dora a harkon babu kan sunna dole ka taya kan wannan zaman shi wajibi kamar da yake maza baka zahiriya sai imamu shokani kuma albani ya ta shine gaskiyar magana zaman yin bismillah harkon arwala wajibi da me ruwa ta tabbata cewa ya cewa لا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله النبي يأتي باب صلى ga wanda ba shi da alwala haka babu sallah ga wanda bai yi bismillah ba a cikin alwala kuma ruwa ta tabbata yanda kai me yasa kai yarda da yace la salata liman la wudu alahu babu sallah ga da alwala ka tabbatar da haka kuma ka ce kuma hadisi guda ne kuma ce la wudu liman lam yusbitu sallallahu alaihi babu alwala ga wanda bai amma Allah sunan Allah ba ka alwala kike da karaba su kenan da a can ka san ba a sallah babu arwala haka ba a sallah babu ba arwala babu sunna shine gaskiyar magana abin da ya lafiya kurin kai ta na kuma kamance kamance Allah bai kawo ka mutuwa amma da sai bai ce da gangan ba mutum ya bar sunna cikin abu kenan ka bata matsayi da kololuwa sai kuma mutuwa zaman kan take shi ta kuda kamance farko a tsakiya ka tana kurka yi bismillah in ta yi la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yusbu bismillah alayhi kenan kuma gashi ruwawi ne abu dawud ibn maja imam ahmad sun karu bayi haka drama cikin malaman hadisi kuma albanin tabbatar da ingancin ruwaye hanyoyi da yawa gaske ka tabbata da wani malamin halitta na musamman yi a kan musulmin da kan aula kuma zai na musamman yi kan hadisai da dalilan zama a rula waji musulmin da waji cikin aula ɗan littafi na musamman yi a kan malamin musulmin to shi ne za a nan ya kama a cikin sunna ko sai asiwak wanda kaga mu a cikin musabi yake ko to yanzu suwa asawaki ma ta sunna ce ta biyu cikin sunnonin arwala yace wa yutu laqu ala al-ud alladhi yustaqu bihi ana jeho kalmar lai aka ko aka ce siwak kurin dukkan iccen da za a goge goge baki da shi alamai suna asawak dan wannan wanda shi haramta asawaki an san ana kan al-arak al-arak nau'in ice ne na aswaki da ake samu a sahara wani iya da fa'idodi masu yawan gaske to amma sun suka ce aswak ba wanda ita ake ne ba a abin da ake goye baki cikin al'arak sunan ice ne al'arak shi ne ce maka wata da al'udu da zai taku bi ana ce kan aswak kan duk icen da ake goye baki shi ce wa alal istiyak nafsahu haka akan wani istiyar haka ana ɗaukar yin iccen nan suna asiwak haka yi gogawa na mata suna asiwak ana ma suna iya ɗaukar kalmar aswak me ita gwargwarin shi wa huwa dalkul asnan bi zalika al'ud aw nahwa shine go cuda cuda haƙora da wannan iccen ko wani icce dai a goga haƙora shine aswak min kulli khashinin tunzafu bil asnan da abu mai kaushi wanda za a tsarkake haƙori da shi ana suna aswak da abu mai kaushi kaushi wanda za a tsarkake harshe ana suna aswak wa khairu ma yustafu bi udul arab kaji a cikin iccen da yayi in za a asawaki ayi da shi iccen al'arab wannan iccen da ake kawa mahiyawa sahara nan ana kashi da gabas saudiya ma dai akwai shi a cikin kewan madina sauran ita icce ne sahara ne a cikin duwatsu icce ne sahara al'arab nan wani jama'a da shi kwarai nan gabas kwarin gaggi wani abin da gaba na kashi to wannan kenan in zaɓi ne da wani an tabbata bincike da aka yi na abin labaratokin zamani iya da fa'ida da yawa na wani ƙara ƙarfin haƙora ƙara ƙarfin dadashi ƙara ganin ganin ido iya da fa'ida masu yawan gaske hatta da gani ya ƙara ya ce ya ce kenan wa khairun ma yustafu bi udul arab hiyayyan abin da ake so ki wannan ita na arab alladhi yubuta bihi min al-hijaz na ji ka hijaz kan yake saudiya mun yake cikin yake saudiya لأن من خواتي أن شد اللثة daga cikin abin shi iya karawa wannan dadashi wa yahudu duna marad al-asnan kuma iya karewa mutum daga cuta ta haƙori da sauransu kari da sauransu ya kare maka tsohon haƙori cuta ta haƙori na ƙora wai ƙauyi alalhadam wai donar da baulu kaji yana ƙarfawa wajen digestion wajen an gashi abinci abinci da suke lalacewa bai turbi bai wahala ya taimaka ma turbi wajen rogas abinci abinci rogas mana ila nan da nan bai kai shawala turbi bai wahala da yawa iya taimaka wajen hadamar alhadam shine abin da shi abin timbi da yake bata abinci kuma zan da bari kuma ya sa wutsari ka zo waswat ba wahala bai iya kenan ya wanke mu tsara kenan wutsari ya hutu da cikin sauki ba wahala yace wa in kanat sunna tahsulu bi kulli ma yazul sufrat al asma amma kuma da ke a sunna ana samun sunna ta aswa kai aswa da dukkan abin da za a goge wannan jajaja ko dauda haƙori da wani dauda haƙori na mai suna kai suna da abin zai goge wannan dauda haƙori kai da shi ka ɗauki kai suna ta suwa amma wannan shi ya fa'ida kenan dukkan da kullum ma yanzu da sufrat al-asnan da abin zai gusar da wannan ja na haƙori wa yunzaf al-fam da take baki kalfursha wani hawa kamar buros wannan na makilin da ake na mai buros kai buros san abu shi ma yayi ya ce wa ana bi horata don wannan kalmomi ne na zamani shi ma malamin zamani ne ya san buros ya ce wa ana bi horata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu rahu malik wa shafi'i والبهقي والحاكم وتروى متفق عليه مع كل وضوء وتروى عند كل وضوء yace in ba annabi sallallahu yace in ba dan kan tsananta ma al'umma ta ba abin ya ba su wahala la amartum bi siwak inda kullu gudana musu umarni aswaki a wajen ko tarwala ai aswaki kake nan ba farilla bane amma kwarin iya muhimmanci don kurin kan mu sha wahala ya zama doli kun babu shi kasar matsala da annabi ya ce man farilla ne wa an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal السواك مطهرة للفم مرضات للرب رواه أحمد ونسائي الترمذي كما رواية تتبتع حتى البخاري كاش سيغا تتزم ميك رواية عائشة تكي manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce aswaq mutaharatul fam shi da aswaki da farko ana samun tsarkakar baki yana tsarkake baki iya tsarkake baki kuma mandatul rabb kuma iya samun iya samun iya sa samun yarda ubangiji Allah da kai kaji iya Allah ke san shi iya sa ka samu yardar Allah yace wa mustahabun fi jami'il awqat kuma shi aswaki ana san shi a kowane lokaci dan ana san tsafta walakin fi khamsat awqatin ashad istibaba da kowane lokaci ana yin shi amma a lokaci biyar an yi san an yi san shi a lokaci biyar an yi san shi a lokaci guda biyar wani lokatayya ne ya ce inda wudu lokacin da za ka yi arwala ana san aswaki wa inda sala iya kan arwala lokacin sallah za ka yi sallah ka yi aswaki wa inda kirat alquran haka da lokacin da ka yi alquran an so kanta alquran an so ka aswaki dan ce kwarai mala'iku idan mutum ya aikatan qur'ani mala'ika iya tunkara shi har ya sa bakin ka gama da bakin ka kenan kuma da ku bisan wari su ma sai da baka san wari su ba san sai aka ce an kace mana kaka zo masallaci albasa da malakuci suna tutuwa da wari kenan ana so ya zama to bakin ka iya da kamshi iya da bai da wari wurin karatun qur'ani wanda istiqazi min an-nawm haka lokacin da ka hulaka daga barci an sauke aswaki wanda tagayyur famu haka lokacin da bakin ka ya canza kaji baka na hira bakin ka ya canza ana san ayi aswaki ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace annabi daga shi aka ma Aisha tambaya annabi shi ya mai ki hore da shigo gida abin da ke hore da shigo gida annabi aswaki zai tankar matan shi iya fara aswaki ki ta cikin gida shigo cikin gida wata ruwa ta kaga nan kaga kwarai kana magana kana magana ana kawo da kai ana jin yauninka ka ai maka kana wari baki ya wari ka dole kawo da kai ko dole dai ka gane sai ka gane da amma kana tana cutar da ta ko ma haka abokan zama ba sai warin baki ya da matsala wani ko a sallah aka yanke sujada da wani warin baki zai kamar ka tashi wallahi kamar ka tashi daga sujada wani gaskiya bai kula shi abin kuma addini ka shi ba na bada ba ta ko ba rikici addini ka tsafta bale ta baki kuma ka san baki da yake daga magami an ba a wankewa kwarai matsala ce sai ki so ana so kwarai shi kuma abu ne mai muhimmanci gaskiya wallahi wani an kai sujada da shi kamar ka dauke wannan wani jiddi boy kowa ba ruwan shi kullum ya ci ya ci abinci ya sha mi yayi waye kuma ruwan shi rakiya dole baki ya canza aika wari su an san salaci a zuwa sa turare ma a kamshi ana san salaci to ka ka kana cutar kana cutar da mutane sai bai dace sai bai dace gaskiya kuma kuma abun kuma amfanin ka ne amfanin kanka ne hakorin ka ma kace hakorin ka ya ya kwari kuma kan samu da ubangiji kuma bakin ka ba shi ya rike kware sai to wannan magana da yayi هيتا والصائم المفطر في استعمال اول النهار واخر سواء da mai azumi don da bai azumi ɗaya ne kana iya yi duk lokacin ko dare ko rana kana iya kana azumi ko baka azumi kana iya yi ya ce lokaci to mai izinin hadisin ya ce dalilin hadisin amir bin rabi'a radiyar an kal ra'ayatu rasulullah sallama ma la usi tasawwaqu sa'im ce domin rabi ya amur bin rabi ka ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana asawaki bi ikilgawa i azikum annabi yana kana yawan asawaki to wannan ruwaya tana da matsala wajen inganci gaskiyar magana duk da ma'anar magana bayani ne gaba gaba ta annabi ke san asawakin iyaka da ubangiji iyaka tsakin baki wani ya sheka amma wannan ruwaya tana da rauni wani sanadi gaskiyar magana albani ga cikin da'ifa haka albahata imam bukhari ya rauna ruwaya amma dai a jumlace asawaki abu ne mai kyau kuma ana san shi ina gane ya kamata mu tsaya Allah kai mu darasin gaba insha Allah to bata cikin mu yaso ka san a cikin maliki ana kawo cikin farin arwala ana kawo lufauru me wa lufauru wace ga bauta ce fauru ba ka wani wani ake wani fauru ba ga bauta wace ba wani fauru ma'anarta yin arwala cikin zama guda ka a yanki ma wato alfawar gaggautawa ya ba mutu arula gaggawa wannan kuskure ne kuskuren fasara ne wani kuskuren fasara malamin walfawar wa gaggauta ba fawar gaggauta shi ba walfawar yin arula cikin zama guda kenan ma ka araba ka a samu tarihi misali zina wanke fuska da zai na wanke kawata haka haka hadda bushe a shiga nan to a malikiya a kasar fawar farilla ce abin suke ni sun misali na wanke hannuwa na shiga wani hira ko na daban har ne bushe ban shiga kai ba ya ce ta ɓaci haka suke kama ganin to ba za ta yi wasu kita bisa cikin walfawar bai cikin farilla a sarasa abdullahi bin umar yaro wallah ya bar kwahuwa ke da zo kwahuwa masallaci yanke sauran cika ba shi yasa suke tabbata cikin farilla amma da abin da yi ka a yanke in ba ta da ruwa amma dan dan ka wanke wani tartibi shi kuma daga naka jero huska hannu kawa shin tartibi Allah kai mutum gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamid Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh